مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نقول ما أنبارك وعلى الله الدعوة dan ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya mawaka da abin da zamu karanta Allah ya mana mawaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu saurara da karantawa da musu da biyu tsira gare mu duniya da lafiya da farko sai dina wa da rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin a kitabul janaiz kitabul ke bayani akan hukuncin janaza
babun idza lam yujad illa sawbun wahidun باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد wannan babin kenan tarbihu hadha babun wajen karantawa in an yi mashi tarwini an ce babun ma'ana hadha babun wannan babin kenan wanda ke maganar hukunce hukuncen cewa idan lam yujad illa thawbun wahid in ba a samu linkafani ba sai tufafi daya to me hukunci ya isa ɗayan za a lullube mamaci a ciki za a rabe shi a ciki wannan tufafin baraka da shi ne ke magana kawo amsa yi za a taƙaito a kan ɗayan in ba a samu wani ba amma ka ga kenan in ka ga an yi tufafi ɗaya to da mujal ba a samu sai guda ba amma in akwai yalwa to ba a da kamari kwara ɗaya ba a da kamari kwara ɗaya
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بدعام وكان صائما فقال أتل مصعب بن أمير وهو خير مني كفنا في بردة إن قدي رأسه بدا رجلاه وإن قدي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسد لنا من الدنيا ما بسد أو قال أؤتينا من الدنيا ما أؤتينا وقد خشينا أن نكون حسناتنا أجلا لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شبر عن سعد بن ابراهيم عن عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن ببردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال قتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام wannan hadisi Muhammad ibn Qasim ya zanta da Mughal ya ce akhbarana Abdullah ya ce Abdullah ya zanta da mushi ne Abdullah ibn Mubarak shi kuma Abdullah ya ce qala akhbarana Shu'bah yace shuba ya zantar da mushubatun al-hajjaj an sa'ad ibn ibrahim ya karbo daga sa'ad ibn ibrahim annabi ibrahim shi kuma ya karbo daga baban shi ibrahim an abdurrahman ibn auf sanadi abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah tabbata gare shi uti bi ta'amin abdurrahman ibn auf an zo mishi da abinci yayi azumi wa kana sa'iman yana azumi ma'ana kenan abincin mu da baki an kawo shi abincin mu da baki yayi azumi to irin yadda ga an shirya abincin kaloli da jin daɗi da sauransu fa qala abin da yazo mashi rayuwarsu ta sha bambam da ta wasu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kutila mus'ab ibn umair mufatula mus'ab ibn umair an kashe shi wa huwa khairun minni ya fi ni daraja ya fi ni girma amma kuffina fi burdatin saboda rashi saboda rashin wadata an yi mashi linkafin a cikin barban shi wanda barban nashi in buɗe ra'asu in an lullube kai shi an jawo an lullube kai ba da fi kilaro sai kawo su su fito saboda rashin yalwar tufafi kada kenan mus'ab haka ya rayu haka mus'ab ya rayu tun da ya shigo musulunci sai ya zaɓi rayuwa ta ta kashe ya zaɓi rayuwa ta ta kashe wa in buddiyar jilawa in kuma ana tunanin to ai kawawun shi sun yi to bari a ɗan jawo a rufe da in an jawo aka rufe kawawun shi ya ce ba dara asu sai kan shi bayyana ma'ana sai kan shi fito hili in an yi kokari a rufe kan sai kawo su fito fili fa qala wa urahu qala wa qutila hamza wa urahu na ganin shi qala ya ce وقتل همزة أنكش همزة بن عبد المطلب وهو خير مني شبابي درجة ثم بسد لنا من الدنيا ما بسد أنا أنا أنا ننسي كاشي أم هم لومنا أم أم ملا لومنا أن شفقنا منا وداتا تدنيا irin abin da aka shimfiɗa mana na wadata yana nuna kaga cikin wannan bayani bancin ya tuna halin da ɗan uwansu su habbai wanda sun yi wafati a cikin hali na kunci to kuma fi nafsul waqti yana nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ga fa irin yadda ɗan uwanmu suka rasu amma mun ga yadda Allah ya mana ga irin yadda ɗan uwanmu suka rasu ga irin yadda Allah ya mana kaga yana nuna wato irin wadatar da suka samu bayan ‘yan uwansu sun gabata waɗanda su ku samu haka ba. Aw qala udiyana min ad-dunya ma udina ko kuma ya ce udina an ba mu abinda aka ba mu da duniya da duniya. Dur an fassara wannan ko dai musida da na min ad-dunya ma musida aw qala udina min ad-dunya ma udina aka ba mu abinda aka ba mu na jin daɗin duniya na wadatar duniya karshe ma ambaton ni'imar ne wa amma bi ni'mar rabbika fahaddith suna zantar da Allah ya buɗa musu da abubuwan su yadda su bai wa bati wa kad kashina an takuna hasanatuna ujjilat lana don mu sai kuma tsoro yana cewa wa kad kashina muna jin tsoro an takuna hasanatuna kada ya zama kyawawan ayyukanmu ne أجلت لنا أكا دبدوت ولدت مقرص الدنيا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ثم جعل سميها يبكي يقول حتى ترك الطعام يبقى بيشه أبنش ما بيش ما صبر البكاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من دي جي تواضع عندك جي أكادن سلتشيوا مصعب بن عمير يا بيشي حمد الله بن مطلب يا بيشي aka ce waɗannan duk ba su cikin ashirin mubashar waɗanda aka musu bishara yan sabon farkon nan waɗanda da an ce inna abubakar umar usmanu ali radiyallahu anhu to sai waɗannan guda shida waɗanda su ne ke cika waɗancan sai su zamo watan goma kenan to amma ga abdurrahman bin yana tawazu yana shaka da fifita shi ya ce wannan ma ya fi shi wannan ma ya fi to irin dai zance annabi sallallahu alaihi wasallam ne na la tukhayyiruni ala musa ko la tufaddiluni ala yunus ibn matta to irin wannan ne to babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu aw qadamayhi gadda ra'sahu
babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu aw qadamayhi ghatta bihi ra'sahu wannan babi yana magana akan idza lam yajid kafanan idan ba a samu likafani ba shi kuma ci ya riga ya tafi wannan sharar ya rage ga waɗanda suke ahle shi su ake magana da su lam yajid shi mamacin bai samu kafanan likafani ba isasshe illa ma yumari ra'sahu sai abin da ya zai rufe kanshi aw qadamaihi kidan ya rufe kai da rufe aw qadamaihi ko kuma duka idan ma'ana kamamu kadai yake rufe ya zai rufe kai to in ya zamo haka to a zaɓi rufe kai a bakawa a zaɓi in bin isa a rufe kai da ƙafafu to a zaɓi rufe kai a bar ƙafafu wannan shi ne tarjama wadda za ta ƙunshi wannan hadisai
حدثنا عمر بن حفص حفص بن اياس حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منه مصعب بن عبيد ومنا من أينعت له ثمرته وهو يعلمها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا جعلنا بها رأسه خرج رجله وإذا جعلنا رجله خرج رأسه rijilai
وإذا جحينا رجليه خرج رأسه فأمرنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا حباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينأت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أهد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا به رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرجت خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر وأن الحديث عمر بن حفص بن قياس يا ذن صدم يجي حدثنا أبي يجي بابانا يا ذن صدم شيني حفص بن قياس إذ abin da ya ce ɓare ta haddasa al'amash ya ce amash ya zantar da mu ɓare ya ce haddasa na shakiku shakiku ya zantar da mu ɓare ya ce haddasa na habbabu habbabun ya zantar da mu rabiyallahu ta'ala an yadda Allah tabbata gare shi shi kuma habbabu ya ce ɓare ya ce hajar na ma'adari sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce mun yi hijira tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun yi hijira shi hababul arab yake cewa mun yi hijira tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama nan ta bisu wajh Allah abin da ya samu hijira neman yadda Allah neman yadda Allah Allah ya yi shi sa ku hijira wa waqa ajruna ala Allah wa la dan musala ga Allah la dan mutan hijira tana ga Allah فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا akwai daga cikinmu wanda ya yi wafati lam ya akul bai ci shai an kome ba min ajrihi ma'ana daga ladarsa ma'ana shi yana ganin wani abin da ya yanzu an saka mai da shi wani yana tsoron kai yanzu abubuwan da ya yi ne na musulunci na hidima da aiki da ya musulunci yana jin tsoron kai yanzu su ne aka wato aka saka mashi aka gaggauto mashi da su ya ce amma tabbas shi ya san waɗanda duk abin da suka yi ga musulunci ba su ji shai a kawai ba a nan duniya ya ce daga cikin su ne da hun mus'abu na umairi ko su ne wannan sun tafi ne kawai sun tafi ne kawai abinda Allah ya tanadar musu a lahira ya fi wannan amma suna nuna tsawabin idan gudun karkata da duniya don gudun karkata da duniya ba ta ce abu ramin na abu ne yau na magana ya ce daga cikin su akwai musu abu numeri wa min daman aina ta huta maratu wasu kuma 'ya'yan itacensa cikin addini sun nuna wa huwa ya halibu ba yana tsonka su yana ci wanda bai da kosisi cikin musulunci ya koma miliyoniya musulunci ya bari shi miliyoniya ya bari shi mai kudi ya bari shi mai dukiya kaga aina aslahu samaratuhu fa huwa yahdibuha to sai ya kuma wancan magana kuma sai ce kuti da yawan mabukin shi musabba yace minhum mus'ab ibn umair kuti da yawan mabukin shi ne shi ne mahadi shi kamar sai jumla isra'iliya kuma yace an kashe shi ranar uhud falam da jimanu kafiru illa burdatar ba mu samu abin da za mu gani kafirin da shi illa burdatar sai barbu daya idan ka tsaina bihira a sabu kharajat rijlahu in muka yi kokarin wato murmuruka kan shi sai ga abin da suke ko idan ka tsaina rijlaihi kharajat in muka yi kokarin murufe wato kafafun shi sai kan shi fito fa amarna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu sai wa za mu sasar yi umarce mu a zaɓi da kan a rukama mu to ka ji dalili na wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjama babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu aw qadamayhi ga dabi ra'sahu sai wa za ta ce amarna an nuwadi ra'sahu wa an naj'ala ala rijlihi min al-istihar zalla ta ce ku je ku karyo aure in kuwa kankari tsauri wannan abin nan ganyayen nashi da wannan abin nan nashi sai ku lulluba da kawawun shi kun suturta kawawun shi don littafin da zai suturta kawawun wanda ita ce rayuwar da sahabbai suka zaɓa watan saboda sun zaɓi Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam la kara musu yadda na? ito zai iya yiwuwa haka kuma ba zai iya yiwuwa haka ba domin ita shi rabin duniya bai hukunta cewa na lahiran ne kawai ya danganci shi mutumin alaƙa shi da Allah in alaƙa shi da Allah ba ta da kyau to sai kawai Allah ya ta karewa da shi sai ta karewa da shi malahu bil akhirati min khala bai da rabu a lahira zaka sai ya zamo a duniya ne kawai komai nashi na duniya ne malahu bil akhirati min khala wasu kuma a duniya kuma da lahira a duniya da lahira wannan bai hana ba kuma bai hana wancan ba domin akwai waɗanda Allah ya zuba musu kamar wasu Allah ya ba su mulki irin annabi Sulaimana amma bai raba shi da Allah kaga ga mulki ga wadata ga wadata sai ya yi mil ar mil 27 dun na kwal dun kwaltar zinari kwaltar zinari mil 27 a lokacin da Bilkisu ta dan kullu dan dinaranta cikin hankici tana ganin za ta burge a ga sarakunan nan ne waɗanda dukiya za ta burge su abinda ta dan riko sai ta ga gashi tana takawa mil 27 to wannan kaga ga dukiya ga mulki amma kuma bai raba shi da Allah ba bai raba shi da Allah ba saboda haka kowanne dai ya danganta don kada in babu masu wadata sai cikin kafirai to sai wadata ta zama abin ki kwata-kwata to sai ya zama cewa akwai masu wadata a cikin kafirai akwai masu wadata a cikin muminai salihai sannan akwai matalauta a cikin salihai akwai kuma matalauta a cikin waɗanda suke wani ya danganta dai shi ba wa alaƙa da ke tsakanin da Allah duk yadda za a bungulo mashi dukiya inda da Allah zai ba ta rawar da Allah duk yadda za a bungulo mashi dukiya ba ta raba shi da Allah ai kaga shi annabi Sulaiman duk mulkin nan duk kasai da mulkin nan in ya shiga cikin gida kaba ake ɗibo mashi ya tuka igiya a ce a saya a kawo kuɗin shi zai ci zai ci na bitul mali amma da ka gani ka gani mulki da kasaita da sarauta da komi amma abinci shi ba na bitul mali ba ne yana saƙa shi ma annabi dawuda yana saƙa sulki wa allamna mu sana'ata da musu an karanta da shi an mai ilhama yadda zai wato yi sulke yana sayarwa ana kawo kuɗi yana samun kuɗi amma duk da ta zahiri kowa ya ganta tashi ce amma bai ci daga ciki saboda tsananin wato gudun duniya sannan kuma duniya ta taho a baka baya da'u salihin al'ada ce ta salihin bayan Allah zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dirhami dubu tis'in dirhami dubu tis'in ya raba shi kaf amma kuma inda yake kwanci za a yi mamakin mai ba da rakumi ɗari uku ga mutum guda amma ga inda yake kwanci haka sai na abin yi duk da ma ya ji ƙarfi ya ji ƙarfi sai wani duka ya ce yanzu ya rasu na kake kwanci yanzu na kake kwanta ikon kuma Allah sallallahu alaihi sai dai yi dariya shi ai ba mun zo jin daɗin duniya ba to kuma sai yanzu kuma daga ciki wasu kuma Allah ya ba su kuma salihai ne don kada abin nan ta zamo wadata ta zamo abin zargi Allah da kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq ai ba wanda ya haramta ba wanda ya ba wanda ya haramta hasali ma wannan abin nan ne Allah ta'ala ya tanade ta ne ga salihai su waɗanda masu ba a duniya albarkacin salihai suka ci amma Allah bai tanadi jin daɗi ba Allah bai tanadi jin daɗin duniya saboda kafiran ba a sai dai watan kafiran sun ci albarkan masu imani
باب من استعجل كفنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه باب من استعجل كفنا في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم ينكر عليه وانا بابي نمغنا اكن ودي تعدل كفني تو كان يموت سي تعدل كفني تو ان هكا wani ya ta'adil kafani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam yunkar alaihi wa lam yashhadu wasu kuma za su zama da yunkir alaihi ba za a yi kusa da shi ba ce kana da rai ba ka wani sai ka mutu tun kana da rai kake tare da likafani
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سحل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منصوجة فيها هاشيتها أتدرون من برده قالوا الشملة قال نعم قالت نزلتها بيدي فجئت لأقصوها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال إذن أقصتنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسن ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم معتادا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني قال سعد فكان كفنه حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله تعالى عنه ان امراه جاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببرده منسوجه فيها حاشيتها اتدرون ما البرده قالوا الشمله قال نعم قالت فسجدها بيدي فجئت لأقسو لأقسوكها ولأقسو وأقسوها لأسوكها فأخذها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال أحسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجا إليها ثم تسأله وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه وانا حديث عبد الله بن مسلمة لم تتم الإمام البخاري قال يتحدثنا ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يا لم تتم على أبيه يا كربون الدبابيشي أبو حاتم بن شيخ ماجد سهل سهل بن عبد الله سهل بن عبد الله eh sahal ibn sa'id nake so ce sahal ibn sa'id as-sa'idi radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi shi sahal ibn sa'id ibn malik as-sa'idi al-ansari annan ma'akan sahabi ya ce sani dai wata mata ja'atin nabiyya sallallahu ta'ala sallam bi burdatin mansuja wata mata ta zo manzo Allah da hadiyya ta wani barko watan wanda yake sakake fi hashiyatuha hashiyatuha gefen watan cin bakin barkon yana ta da shi ma'ana barko mai cin baki fa akhadha an-nabiy sallallahu ta'ala sallam muhtajan ilaiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba yana kula bukata da babban fa kharaja ilaina wa innahu izaru ko da manzo Allah ya fito wajen mu sai muka ga kabi wa innaha izaru shi manzo Allah ya daura wannan barbun da aka kawo shi hadiya shi ya daura fa hassanaha fulan sai wani mutum ya ce kai amma barbun yana da kyau da rasulullahi shine fa hassanaha yayyafa barbun yayyafa barbun ya nuna burgewar barbar faƙale ci aksuni ha ma ahsana ya ce ya rasulullah ya gabatar da ni shi haka ne ko? na'am na'am أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها هاشيتها أتدرون ما البردة؟ ranar shi ko kun san me burda bargo ɗalu ta ce ashabla i bargo ne wanda ake yafawa shi ne shi ne burda ashabla ƙala na amin ce haka ne ƙala to sai koma kan maganar matar wadda ta zo da wannan bargo ta ce ya rasulullahi na zo maka da wannan bargo na saki tuha biye da hannuna na saka shi fajikitu na zo don in tubatar da kai shi li aksuwaka ha don in tubatar da kai wannan barko ba ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi barkon muhtajin ilaiha yana mai bukata zuwa ga barkon fakaraja hmm ya kai shi ne ana tambaya li aksuwaka ha ko ko li aksuka ha li aksuwa ka'a shi ya fi bayyana kawai ƙa'idar kasa ya kasu an gane kasa ya kasu mana da aya ya dubu ne walanna du'uwa min dunihi multahada lanna du'uwa kaga ana bayyana da wato nasba kaga lanna du'uwa ko amma nad'u nad'u halin nasba halin rafa nad'u halin nasba nad'uwa walan nad'uwa to kaga aikin lan nad'uwa din nan shine aikin wannan lamun ta'alili shi ma nasba yake li aqsuwa لأقصوا كهذا الإجابات دكاي إتا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يكره بركة المحتاج إلى هذا البكاتة فخرج إلينا سيما الله قولي يفتوا وجمه وإنها إزاره سيما حمد الله يدور بركة سيقول إلى سعيش فحسنها فلان سيما المتن يجي واتن بركة إلى الجو فحسنها شيء يجي وبركة فقال يجي أحسنيها ما أحسنها يا رسول الله كما تدري والنبرو ما ماكي كم والنبرو قال القوم سيسا فيسكتي ما أحسنت قسكي أبوكوتا لبس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجا إليها يزم الله يا دورة برغونا كما يدعى لبقاتا لشي ثم سألته سنم ينا دورة شموكة كروكيش وعلمت أنه لا يرد kuma ka riga ka san manzo Allah ba a taba tambaye shi wani abu bai ce da ma su ila rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an shay'in ko shay'an fa qala la ba a taba tambaye manzo Allah wani abu bai ce da ka san dai haka yake ka san kuma zai baka shi da kamar wanda bai iya sai ya ga dama ne a to wannan shi kenan in ya ga abin da nan sai ya ce a to kai hakuri ba zai wani lokaci to ka san wanda bai ce ba a ƙala sai ce wallahi ma sa'altuhu li an yabisaha ban haka ne ko wallahi ban roki annabi sallallahu alaihi wasallam li an bisa dan ya bani in daura yanzu inda ma sa'altu li albasahu Ah, to ya dau ya bashi tufafi da alƙawari eh kuma haɗin barban ne burdin ce yake ta tafiya da dalilinta da bisa ma a hasana ha to ma a hasana kuke ne su a kafin wannan na ce a ma a hasana hutu a hasana ha yake a to kasan yana nan kai don haka li alisa hadin ya fi in ma sa'altu ban tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam li alisa hadin in sa ta yanzu ita barbar halin kenan eh don in sa shi shi tufafin kenan ko tufafin kenan ya a bashi haka nusta don in sa ka inda ma su alkuhuli ta kuna kafani inda ma ta dai na roƙi maza Allah ita ne don ta zamo ka ga bai ce ɗaya kula ba sa'altuhu na tambayi mazala na roƙi mazala ne ta kuna ba ne kuna ba eh kaga ne kuna ne to zai zama ya albasa ku amma ha iya ne dika kuna da ta zama kamari ne kamari na qala sahabu sahabu sa'ad yace fa kanat kabara haka ko akai ba za Allah ba shi yayi yace aje kaga shi yana nan lahin shi lau amma da kawai shi ya kare shi شين باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ولم ينكر عليه قال يا فتى مزانا أبن زي وما يا فتى مصابي أبن زي أما ما أبن شيء مشي الآن أنا مصر وأبن مصابي وما هكا أكيد من الله باشي لتوان نمبر ون فكانت تظن كفنه لكفن شيء
باب اتباع النساء الجنائزه kaga ko ba komi wannan abin da yake karantarwa yawan tunanin mutuwa domin yawan tunanin mutuwa yana sa mutum ya rage buri dogon buri yawan tunanin mutuwa yana sa mutum ya ta tanadi shirya tsakanin shi da Allah yawan tunanin mutuwa yana sa mutum ya ta tanadi na huzuri wanda zai ci lahira da shi amma karancin tunanin mutuwa yana kawo karancin aikin alkhairi karancin tunanin mutuwa yana kawo bijirewa daga Allah tabaraka wa ta'ala don haka ake so da zan tsara tunan mutuwa duk ma abin da zai tunatar da kai mutuwa kai kokari ya zan ka samu shi in tafiya za ka yi ka tafi ka tadda shi zai tunatar da kai mutuwa kan makabarta sai ka je makabarta don ta tunatar da kai mutuwa yanzu nan bambancin wasu ne wasu shekaru da suka wuce suna nan a wannan sarari na duniya wasu mu muna tare da su suna kai kuma suna komi a bayan suna nan cikin kawaici to wata rabin muni nan sai mutum ya ta wannan tunanin to in ya haka zuce shi za ta kaya sai sanyi sannan kuma bijira da irani da gabar ubangiji da bara kota ala da samu sauƙi don haka akwai hikimomi da yawa a cikin yawan tunanin mutuwa babu tiba nisa jana'iz wannan babu na magana akan ma hukuncin mata su bi janaza mata su bi janaza ne hukuncin shi kaga nan bai bayani shi halal ne ba ko ba halal ba ne ko makaruhi ne saboda malamai na da hukunci suna da sabani a ciki sannan kuma akwai tafsiro na da yawa a ciki macen ba kowace ba mace ko buwa daban hukuncin ta daban matashiya daban hukuncin ta daban wanda ke da alaka da shi wanda ya mutu din da wanda ba ta da alaka da shi kaga hukuncin su daban daban to kaga akwai bukatar tasiri don haka sai ya bar mutu da kartar jama'a ya ce babu tiba da nisa'i jana'iza
حدثنا أبي سبت بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء عن ام الهزيل عن ام عدية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهزيل عن أم أبية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحزن علينا wannan hadisi kamisa tun da uwa ya zanta da mu imam bukhari ba da ce hadisna sufyan yace sufyan ya zanta da mu an khalid ya karbo daga khalid shi ne sufyan al-thawri al-khalid ya karbo daga khalid al-hazza al-hazza shi kuma khalid ya karbo daga ummul hudayn ummul hudayn ita kuma al-ummiya ta karbi da ummu adiyya waccan da hadisin ce mai da dole wuri goma wanda muka yi ta karantawa satin da ya gabata ko satin biyu suka gabata wanda suka wanke sai da zainab alaihi salam ya rabu sallallahu alaihi wasallam to ita ummu adiyya ummu adiyya din nan balansa tana da cikin wanda suka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya to to shine yace ya ta ya ji daga ummu adiyya ya dara ta fata gare ta qalat tace nuhina an ittiba'i janaiz an hane mu daga bin janaza wa lam yu'zam ma'ana mu raka janaza mu bi janaza tafiya bayan janaza shi ittiba'u janaiz wa lam yu'zam alaina amma ba a ci da sama ba sai mun bari ba a ci da sama ba kaga an hana su amma halin ba a karfafa shi ba shine wa lam yu'zam alaina ba a karfafa mana ba a tilasta mana ba cewa ko a tsananta mana cewa sai mun gurbin janaza
babu ihdadil mar'ati ala ghairi zawjiha babu ihdadil mar'ati ala ghairi zawjiha wannan ya yi maganganu da yawa akan hukuncin ita mata mace ta ita harka janaza aka ce in tana da alaƙa da janazar to ta fita amma cikin cikin ladabi kuma cikin cikin kamala wadda sai da ba ta nuna watan tashin hankali kuma ba ta nuna watan sifatta za ta yi cikin kamala kuma za ta yi cikin natsuwa ba tare da nuna tashin hankali ba a gano ita ya uwar mace ce ko a gano uwa ta ce ko a gano ya uwa ta ce ko a gano kulare da alaka da shi sai ta yi wani abu da nuna rikici tashi hankali to duk babu wannan in babu wannan za ta fita domin arwaita wasu daga sashen sahabbai mata sun fita tare da kuma an hana su wasu lokuta wasu lokutan kuma ba a hana su ba sai hamma suka fahimci watan irin inda za a kiyaye adabu a kiyaye adabu to babu laifi hanin ma da aka yi don rashin kiyaye adabu da za a tsare adabu mafi kyau da kuma halin da ake ciki din yanayin da ake cikin za a kiyaye wato matsayin ba ku don mace ta fita ya kasu zama bayan maza kawai amma dai tun da an roito umma adiya ta ce ana hana su rabin janazoza amma kuma halin ba a karfafa shi ba na tun daga sallah tun daga sallah har rakawa tun daga sallah har rakawa
حدثنا مسدد باب حد المرأة mu haka ce mu ihdaji wannan babu yana magana akan yin mugunyar kama na macen da aka watan mijinta ya mutu shi aka sani to yanzu ta iya yin wannan mugunyar kamar shi ne ihdaji shi ne ta kaba ga wani wanda ta rasa wanda ba mijinta ba shari'a ne ga wani ce in ya yi fati ta kawa ba sa tufafi na kawa ba sa ba sa kawa ta wanda ke sarka abun hannu wani wani zubba a dan kundi da sauransu duk wannan shi ne kulli kawa ta wanda to za ta bashi sannan tufafi na kawa tufafin da yake mai rini mai kala za ka bashi in ba baki ba duk wani na kasaita na alfarma na nuna kawa za ka aje shi a wannan lokacin da take wannan ta kawa ba shafa mai mai kamshi ba shafa turare ba shafa kwalli in ba na rashin lafiya ba ne misali duk wannan za ta baka ta zayyana abin da ake ce makawa in ta rasa miji har tsawon da hudu da kwana goma to haka ma in ta rasa wani wanda ba miji ba shi ma saboda nuna alhininta
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بسمرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج حدثنا مسجد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن القمر عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم أبي رضي الله تعالى عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوجه وأنا حديث مسدد ابن مصرحة يا بن الإمام البخاري قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل يا من تدم قال حدثنا سلمة بن القمر يجي سلمة بن القمر تدم عن محمد بن سيرين يا تقول محمد بن سيرين قال أبن محمد بن سيرين يجي قال توفي ابن لأم أبيه ولدان أم أبيه كاغا يا سامر ويتا لأم أبيه هو إن حديثة تسكتباتا يا ويتا لأم أبيه yakuwar shi hafsat bin tusirin ita ma ta rita da kuma iya din da haka tana daga cikin malaman su mun tusirin yace wani da na ummu atiya ya rasu rabbi allah ta'ala anna dalla ta fata gare ta kalmar ma kana yawm salif lokacin da yini na uku ya zamo ma'ana uku kwana uku da mutuwar wannan kan na ummu atiya da abdi sufratin sai ta ce a kawo mata watan sufra turare wanda yake mai ɗoro-ɗoro turare ne mai ɗoro-ɗoro kala shi fata masu haɗi sai ta shafa shi kaga abin da take nufi an karya ihdadin ka san mai ihdadi ba ta shafa turare yanzu bari ta karya ihdadin ta nuna cewa sun bi umarni sun hannu gaban abin da aka hana sai ana tunanin ta yi rashi kuma take shafa turare wa ƙalar ta ce nuhina an hana mu an nuhidda mu yi ta kaba mu yi mugunya kama a kasara min salatin sama da kwana uku duk wanda za a rasa duk wanda za a rasa ba a yadda mace ta yi sama da kwana uku ba tana mugunya kama mugunya ita illa bi zaujin sai inda ya zan miji ne ta rasa illa bi zaujin sai inda miji ne ta rasa illa bi sababi zaujin ko illa bi mauti zaujin ko illa bi wafati zaujin bi shine ma'ana illa bi zaujin da
haka mutum lau za a ga wasu in an kare ihdadi an kare wata hudu kwana goma sai a taru a yi addu'a ita yin addu'a na ce ita matsayin addu'a ne shi addu'a duk lokacin da aka yi mamaci bebe da aka in kwana ɗari aka yi mai addu'a in lokacin da suka kare ta kama suka mai addu'a ba wanda zai ce bai halatta ba saboda ba wani lokaci da aka ce a yi mamaci addu'a ba banda kaza banda lokaci kaza an ware kaza banda kaza don haka duk lokacin da suka mishi addu'a Allah zai gaba duk lokacin da suka mishi addu'a Allah zai gaba wasu daga malamai ne suke karanta in addu'a ko ta arba'in ko ta yan an gama ta kamar ko ta kwana bakwai ko ta kaza ko ta kaza amma kowanne dai wata in an yi wa mamaci addu'a ko da yaushe aka mai addu'a za ta samu shi domin me domin ba inda aka ware aka ce sai lokaci kaza ban da lokaci kaza ban da lokaci kaza amma kuma wasu daga malamai sun karanta sun ce bai da asali eh wasu daga malamai sun karanta sun ce bai da asali wannan